الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce alam tara annan la yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wannan an yi maganganu a baya na maganar kafirai waɗanda ba sa iya kallon irin abubuwa na Allah ba sa imani saboda ba su san Allah ba shi sa ba su imani da shi ba to sai Allah zai fara bayyana abubuwan da suke na zahiri waɗanda su a fili suke ya kamata a ce su kalli wannan abin su imani da Allah ice ba kai kallo ba ne an fara fitar da maganar da ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk wanda ya inganta ya sani da shi ake ba shi kadai ba yanzu kai ba kai sani ba annallah cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi lallai abubuwan da suke sammai gaba ɗaya waɗanda ka sanin da wanda baka sani ba da kuma abin da suke ƙasai gaba ɗaya waɗanda ka sanin da wanda baka sani ba yusuf bihu lahu idan kafirai sun ita tasbihi da Allah to abu karikitan sama da ita saman gaba ɗaya tasbihi suke ga Allah ƙasan da abin da yake cikinta tasbihi suke ga Allah to wannan tasbihin wani iri ne tasbihi dai ya tabbata dole ka yarda suna tasbihin to irin naka suke yi tasbihi subhanallah tsarkake Allah ko kuwa wani irin motsi a ce ganye ya motsi shine tasbihinsa to shine malamai suka yi zafani amma dai magana matabbaciya tasbihi suke irin wanda kake yi sai dai da lugarsu su ma kowane abu yana da lugarsa to kai ba da kace subhanallah ba larabci kai ba ba shi kai ba tasbihi kenan ba to na ce tsarki ya tabbata ga Allah kuma bai ba shi kuma ba shi bai tasbihin ba ne to irin wancan ne yanzu wanda yake balarabe in na ce tsarki ya tabbata ga Allah ya san abin da ba to in ba ture shi kuma ya tasbihi shi kuma da yaran sa ya faɗi ya fasara wannan ba in bai rabe ba yayi ko saka kowa zai tasbihi su ma tsuntsaye da dabbobi suna tasbihi da irin yaransu kuma tasbihi ke irin naka magana suke su maka turuwa da mun ji annabi suleiman ya taho kan iska da rundunarsa gaba daya sai turuwa ta ce ya ayyuhan namun dukulu masakinaku kai turuwa kowa ta shiga gidanta la ya timannakum suleiman wa junubu kada annabi suleiman ya tattake ku da shi da zuri'arsa yake amma wa mulashi da mun san ba za su tashi ku ba suna sane ba tare da sun sani ba sai wannan abin da ta faɗa shi annabi Sulaiman ya karfa kunnansa fata fassama barikan min kauli sai dariya ya murmushi saboda magana turuwa da to kuma sai kace ba za ta tafi ba ta yi wannan magana hakikatan ne ai Allah ya ce yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi lalle waɗanda suke sammai da wanda suke kasai duk halittu gaba ɗaya suna tasbihi ga ubangiji Allah ya ce wa khairu safati da kuma tsuntsaye san da suke yaushe suke tasbihi su su tsuntsaye to su sai aka gaya mana matan da suke tasbihi ita safatin dan hali ne halin kasancewa su san da suke bude fukafukan su haka tasbihi su to ai can da Allah ya ce abin da yake sama na tasbihi abin da yake ƙasa na tasbihi tsuntsaye masu na cikin to me aka sake fito da su aka ce wa tsayin safatin kuma da tsuntsaye su ma su ma suna tasbihi sanda suke ainihin wara ainihin fukafukansu saboda akwai abubuwa na ban mamaki a cikin tsuntsaye bayan tasbihi ana so ka sake yin wani kallo a kan tsuntsu shi sa aka zaro shi daga cikin jumla wacce tsuntsu akwai abin da Allah ya sa wa aka da irin su dakta da shi nan suna ce masa gravity ita ƙasa an sa mata wani wato jazba tusgowa kamar mayan ƙarfi haka take me yasa kake ganin da ka ɗaga sai ka faɗo pop kai dawo da kai take kasance wannan man ƙarfi ne ke dawo da kai a gane ba a ce ai ka ɗau ka ɗau dutse kai haka sai ya tsawo sai ta tsawo da shi wannan abin da suke cewa gravity din shi ne yake fusgo abu duk abin da ya tayi in ba a halin can bane zai dawo to shi tsuntsun yasa ba ya dawo yasa shi da ya tashi haka bai dawo ba a walam yara ila tsairi fawqahum fatin suna buɗe fukafukansu to buɗe fukafuken ne yasa bai faɗo ba Allah ce wa ya tsabe zun suna yin hakan kuma shi sa ya ga maka mayu suku hunna illar rahman gravity din yana kallon su amma ba abin da ya rike bai faɗo ba bai dawo su ba sai a rahman kawai in kuma yace maka yusiku sama'a an ta'a alal ardi ni na rike sama ba ta faɗo ƙasa ba to in kana so ga samfur to dubi tsuntsu waye rike shi shi ma bai faɗo ƙasa ba eh to kaga samfur ne kenan akwai wani mai karanta mai karanta littattafai ya karanta wani littafi da aka yi maganar abu ya ce har yanzu ba a yi wani jirgi da ya tashi ya kai akwai wani akwai wani tsuntsu sunansa alsa sunan na kai bai kace ba wallahi ya faɗi sunansa kuma a lokacin da na karanta din na na rike sunan tsuntsun wannan har yanzu ba a yi jirgin da ya taɓa ya tafiya da yake tafiya irin tafiyar da ya ba yake yake yi ba a awa ɗaya yana tafiyar kilomita dubu tamanin da shida dubu tamanin da shida tsuntsun to wannan irin abu ga kuma tsuntsaye na waɗanda aka samu sun yi hijira daga ɓangaren yamma zuwa kudu jinturudin su sai da suka yi tafiya ta ainihin tsawon kilomita dubu ɗari bakwai daga nan suke za su koma can kuma ba sauka a sha mai a astagfirullah dubu bakwai dubu bakwai ba sauka a sha mai kuma kasan duk jirgi da ya tashi sai a ce ya sauka a sama mai saboda tafiyar ta yi tsawo sai a ce ta samu to babu to ikon Allah kenan Allah ya ce to waɗannan suna tafi wa tsairu safati da kuma tsuntsaye safati halin kasancewa suna masu miƙa fuka-fukansu Allah ce kullum qad alima salatahu wa tasbiha yake nan wannan magana ta kare masu cewa ma ko ba tasbihi kike ba Allah ce a kullun ai kowanne daga cikin halittar gaba daya qad alima salatahu ya san sallar da yake mu wa tasbiha da kuma tasbihin da yake mu ba ka san sallar ka ba kai to bishiya ta san sallar ta wannan fitilar ta san sallar ta ko ba ta cikin shehu ne barin ta aka yi duk wata halitta Allah ya ce ta san sallar da take ta san yadda take bauta mu kuma tana fadi to to ai wannan ya aka kai dan adam da aka girmama da hankali in yi waɗannan abubuwan duka suna sun miƙa wa Allah gaba ɗaya ainihin rayuwarsu da ibadarsu sun yadda da shi sun sun koya masa kai ba za ka sun koya ba bisa Allah ya ce wallahi hakika ubangiji alimun bima yaf'alun ba wai suna yi ba kuma wancan yana yi a wancan wurin wannan yana yi a wannan wurin Allah bai san wanda wancan yake duk gaba daya sanda suke tasbihi na dinna ina sane ina kuma amsa jama'a Allah ya kai shi sa aka ce kada hankali ya wahala kada ya hankali ya wahala wajen ya kai cappa wajen gano wai to ya abin yake na Allah to ai ba tare suka zo ba kai da aka yi ka to ai ba zai yi ba ai kowane gani akwai inda aka sa ya tsaya idan ka an sa inda zai gani ai ka yadda da wannan shi baka da shakka cewa akwai sauran kallo a bayan inda ka gani kunnanka abinda duk bai ji ba ka san akwai wani abin da ake a wurin bai ji bane amma akwai shi haka hankalinka yake akwai abin da nan aka tsaye da shi inda ba zai iya wucewa na ya gano ba inda wannan yake wallahi haka hankalin yake duk yadda za ka yi haka ka hango to ai yana da yana da limit to a wajen Allah hankali limit ɗinsa ma ya ya kai ya kawo wato bai kusa da ma inda zai iya gane Allah ba to kaga ba sai ka hakura ba kace zaka ce kuma kai tunani a cikin Allah ita ba za ka kai tunani akan zatin Allah sai dai kai tunani a cikin aikin Allah eh haka yake to
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير kuma waɗannan da suke tasbihin nan ba wai aro bane na wani ne suke wa Allah tasbihi mulku samawati wal ardi su masu tasbihin nan gaba ɗaya mulkin sa ne da sammai da ƙasai da abin da yake cikin ta mulkin sa ne kuma mulkin ba irin mallakawar da yawa halitta ta ba I. yanzu ka mallaki gidanka kaga an baka ka mallaki gidanka an baka ka mallaki abin da ka mallaka ko na kuɗi ko na wani abu an baka ka mallaki da abubuwa dai daban-daban an baka ka mallaki mulkin su to amma kai ka san irin wannan mallakar taka ba irin ce ta ce ta Allah ba ta yaya za ka gane to ai yanzu kai a ranka ce dole ka san sai ka rabu da wani abu da ka mallaka dole akwai rana ko kana nan kana ji kana gani ka rabu da shi ya rabu da kai kai inda za abin da kake so a masa wasu kake ka rabu da shi sai dai shi ya rabu da kai kana da kuɗi kawai ka zo baka da kuɗi sun rabu da kai kana da gidan ma a zo a ce a sai da gidan ma ya rabu da kai duk abin da ka mallaka zai ka iya rabuwa da shi shi ko ya rabu da kai kana nan ko kuma a ce a'a ai ka daɗe da kuɗinka kuma kuɗin ma ba su ƙare ba to ka ƙare kai sai ka bau to ka gani an rabu ko to Allah mulkinsa ba haka yake ba shi mulkinsa ne da ya mallaka har abada ko ba zai bar hannunsa ba zai canja zuwa ne daga nan ya koma nan a hannun nasa yake daga nan ya koma nan ya sake canjawa a hannunsa yake daga nan hannunsa yake har a gama gaba ɗaya shi za ta wa ilaihi masir wannan ita ce magana wa ilaihi masir makoma a wurinsa take komai sai ya dawo wurinsa kuma dama nasa ne yawwa ba abu ya yi abu ya sake shi shi kenan ya bar hannunsa ba kamar yadda in kai kyauta shi kenan ta baka kenan ba na ka bari a Allah ya ba da kyauta ya gabaye ta amma sai sun gaba ta da wurinsa shi sai yake cewa shi shi zai gaje ku ya gaje abin da kuka mallaka ba a kai aya yake faɗa ka ba to
ألم تر أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله أكبر waɗannan ma ayoyi ne idan baka yarda tasbihi baka jin tasbihin aure baka jin tasbihin sama baka jin tasbihin ababen da suke tasbihi ga Allah to waɗannan abin da aka faɗa shi ba baka san haka ba baka shi ma baka gano aya ta Allah ba hankalinka ba zai iya gani ba menene alamtara baka yi duba ba zuwa cewa ubangiji subhanahu wata'ala yuzji yana kora ainihin sahaban girgijiya ka kalli girgijiya tana tafiya haka haka wa yake kora ta Allah ne yake kora ta sa iska tana kora ta summa yu'allifu bainahu sannan in ya haɗu wannan ta taho nan wannan ta taho nan wannan ta taho nan yu'allifu bainahu sai ya haɗa tsakanin giragizan sai su zama guda ɗaya fat summa yaj'aluhu rukaman sai ya sanya shi rukaman wato abin da yake mu ai muka rakima ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya gaba ɗayansu sun dunkule sun zama ɗaya sai su du sai su cincirin do sai a cuta musu ruwa a cikin su shi sa Allah ke fata da lawa duka ya faru da min hilali waɗannan abubuwan guda uku baka ganin irin wannan aiki ai ka gani kowa ya san in za a yi ruwa ya yake kasancewa a haka a fizikal haka to wai shi wannan hadarin da yake tahowa kana kallon ba mai kora shi ne idan ya taho me ya hana wancan ya yi kamcan wannan ya tafi can a suke haɗuwa da junansu wa yake haɗa su idan sun haɗu ya ake suke zama su lugwigwita fataral wadaka ya kharuju min khilali kaga wani irin ruwa na rahamar Allah na fitowa na sauka ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a hadisin Anas idan irin wannan ruwan yayi rubuji haka a yana fitowa ana sai ce wata rana na hannu wa ma'ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da makaru sai ruwa ya same mu sai manzon Allah fa fa hakara an saudihi sai annabi ya janye ainihin hannayen rigarsa hatta asaba min al-ma'ari har sai da ya samu wannan ruwan ya samu jikinsa mubasharatan na'am ya ce sai muka ce ya rasulallah ya ka aikata haka kamar yaya sai ya ce innahu hadisun hadisun ahadi da rabbi ai ai yanzu wato press ne bai daɗe da rabuwa da ubangijinsa ba nake son ya sa albarkar ta same ni yanzu yake daga Allah توكل هدر الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من ماء hakanan ubangiji min jibalin hakanan ubangiji yana saukar da ainihin min jibalin fiha min daga sama min jibalin fiha min baradin yana saukar da daga kasashe da suke kamar dutsuna dan tashbihi ne baligi ana ba dutse ake saukarwa ba shi waɗansu ruwan wakil ne a dunkule suke kafin su sauko ƙasa shi za ka ce min jibalin kamar dutsuna suke wanda yake ake ruwa yake sama a jirgi zai iya ganin haka in ya kalli giragizai inda za ka ga taga za ka gansu kamar dutsuna ne ba wai haka haka za ka gansu kamar iska ba to shi za ka kamanta su kamar dutsuna fi hamin jibalin fi hamin bara da cikinsu akwai ƙanƙaru fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amma yasha waɗanda wannan girgijen ruwan in ya sako ƙasa lokacin da yake sakowa karkada ci shi ma automatically kawai inda ya ga dama ya zuba ba haka bane wallahi yusibu bihi man yasha'u ubangiji na samar da ƙasar da ya so da wannan ruwan ya ce sauka nan karka sauka nan yi nan karka yi nan iya daidai nan ɗugo ɗaya kai ya ɗiga nan kuma a saka ta shi sai mu bihi man yasha wa ya tarifuhu an man yasha shi ya juyar da shi kuma ya ce kada ka sake kai nan wurin nan ba su da ruwa nan suna da ruwa baka ji hadisi na bukhari ba wanda ya tabbata wani ana ruwa sai ya shiga gidan sai ya shiga gadon bishiya in ta duhu sosai ana fake ruwa a ƙarƙashin amma ba a gefen ta ba daga can ciki don gefen zai zama ya yi maka indararren ruwa amma can ciki ba wani to ya zo ya fake ruwan a nan sai ya ji ana walƙiya ana ƙara sai ya ce ku zabar da shi da yawa a wannan gona ruwan na zuba ana ku ƙara zubarwa ana ta abu na ɗinsa aka gama wannan allah ya je da shi wani mala'iku ne suke magana to da aka gama ruwan su aika wani ba ran ba sai na gama yau ne wannan gona sai da ya gami gona sannan ya magana da shi ji waye wani sannan ya magana da shi sai inda ya yi aiki sai da kawai yana duk da haƙƙin Allah ne kawai kuma ya ƙara ya kusan raba abin da ya yi duk gaba ɗaya rabi ya bayar fi sabilin da ya cire haka Allah yana tura ruwa inda yake so kuma ya hana inda ake so ba dan wani lokaci ba za a masa laifi ba haka ya ga dama to ko kuwa yusibu biha bihi man yasha ya zama ya samar da ruwan gashi yana sauka wani wurin ya zama musiba ce ya sake samar da musiba da wannan ruwan ga wanda ya so wani kuma ya sirfuhu ya juyar da wannan musiba daga wanda ya so sai ya zama rahamar gare su su gare su ba ka san zan aka yi ruwan ba sai wani in yau sai karansa a ɓace saboda ya rusa man gida ko to ka ga duk ko mai gona ba kai gansa wani mutum da ce aka zubar da shi ba gidansa ba sai ga ya ji daɗi yusiru bihi man yasha wa yasrifu wa man yasha sai ya samar da shi rahama ga wanda ya so da wannan ruwan ya juyar da kuma azabar daga wanda ya so Allah ce ya kadu sana barqihi yadhhabu bil absir sai ka ga ainihin sana barqihi hasken walƙiyar wannan ruwan da hadarin yana kusata da ya tafi da ido Allah yana sha'aninsa asahi tara barkan urika wa nuduhu kalam ilyadaini fi habiyin mukallabi shu'ara ai shu'ara sabon ne in ruka yace ne yake waƙe ruwa da warkiyar da yake yana wata waƙa waƙoƙin jahiliya sai abdullahi gundu ya ce waƙoƙin mutan banza wanda ɗan banza kuma bai iya yi ya ce eh mana waƙoƙi ne na jahiliya amma lugar da suke ciki za ta sanar da kai luga ta ƙur'ani ta can ciki inda da larabcin aka saukar da su sai ce waƙoƙin banza ne amma wanda ɗan banza bai iya yi kuma ya kadu sana barkihi ya zahabu bil awsar Allah ce yuqallibu Allahu al-layla wan nahar yana da ya fito yanzu waɗannan abin da aka faɗa ba zahiri bane kowa yana gani to iko na Allah wanda yake a fili haka wannan nabi yace yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allahu yuqallibu al-laila shi shine fa yake juyar da dare da kuma rana dare ka ganshi kana cikin rana da haske ba ruwanka da fitila da abin da ka dauka sai ka gani sai ka tafi sai ka dawo ba ruwanka da haskawa can kuma yuqallibu sai canja wannan yanayin zuwa kuma duhu nemo fitila da hilar sannan ka tafi wai ke canja wannan Allah ne wannan yanayi kenan daya sannan kuma yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah yana juya daren na shekaran jiya sai ya zafi yau kuma ya sani wai canja shi ba daren daren daren ne amma wannan da zafi wannan da sanyi to mai juyawa ne ya juya shi ba automatic bane ba me yasa bai zaman sa a lokacin a yanayi ɗaya ba saboda ana juya shi haka kuma daren na jiya sai ya zama ana cikin aminci lafiya lau ko kuma yanayi na baya da daddare yanzu in ka tuno baya ba wai wani can baya mai nisa ba a lokacin mu ma can ana matasa ba a kofar gida in ka wuce layi za ga wurin duk mutane a kanka da an yi shi fuda kowanne kofar gida ba ma a sa a kwanta a cikin gidan galiban matasa haka duk an yi shi fuda to yaya yanzu yuqallibu Allahu al-layla wan nahar eh mana ina canza lokaci daren da daddare ne shi ma wancan da daddare ne yanzu ma da daddare ne amma lokaci ya canza yuqallibu ya canza yanayin da lokacin ya canza tsoro da rashin tsoro ka canji ne ai sanyi da rashin sanyi canji ne haka inna bi zalika hakika a cikin wannan abin da ake gaya muku na tahowar girgije da haduwarsa da zubar da ruwa da kuma a juya shi ya tafi can kai ya tafi can da kuma canjin dare zuwa rana wallahi fi zalika cikin wannan la'ibratan akwai izina akwai abun wa'azuwa da ya kamata ko ba kafiri ba ko kai musulmin tsaya kai kallo na ikon Allah akwai abun izina akwai abun dauka wanda za ka gane cewa yanayi guda ɗaya babu shi a rayuwa ta duniya babu shi wannan canjin da kake gani ba a dare da rana ya fi kawo a kan ka kai yake ka taso an haife ka jariri har kake yanzu ka canza da ba ka da komai ga shi yanzu kana da wani abu haka kake da ga shi ne canji za ka gani kala kala wannan shi kuma yana da shi ya canza shi ma yanzu babu shi ma canji ne to canji na Allah kala-kala ne shi ne yake nuna maka a cewa wato dawamul hali huwa muhalun dawamul hali guda daya wallahi wannan Allah ya gusar da shi ba zai yi ba ba zai yi ba kana cikin wahala sai kuma ka fada ka ji daɗi sai ka taka yashi ka dan ji daɗi ko mun rashin ka sai wani lokaci ka ji ka yi farin ciki da wani abin da za a faranta ma kuma komai samun ka sai wallahi sai ya bata ma rai kowai haka haka hali haka yi hali guda ɗaya baya da wani Allah ne mai hali ɗaya kuma gane ba shi arrazuku ne har abada ba zai taɓa zama ba arrazuku ba almaliku ne almaliku ne har abada duk abin da ka ɗauko nasa har abada haka yake amma duk wani abu na wani ba haka kake ba shi sa yake li ulil absar amma wannan ayar sai ga ulil absar ma'abota basira waɗanda suke iya gane wannan da wannan in sun gane wannan to ba za su aibata wannan ba don sun san daga inda wannan yake to kai basira kenan a zamanin nan wallahi kai zamanin nan bai da kyau ina baka gane baka wannan karatun bai shiga ba kenan baka zama ulul absar bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu huraira manzon Allah sallama yake cewa yuzi ibn adam dan adam yana cuta ta inji Allah dan adam fa yana cuta ta sai ce yusubbu dahara yana zagin zamani ce zamanin nan kaza kaza ce wa ana daharu ni ne zamani biya bil amru abinda duk ka gani a hannuna yake ba a zamanin ba a zamanin yake ba yace uqallibul layla wa inda kaga ina juya gari da rana haka nake juya komai da kaga shi to kaga ai ulul absar in sun ga wannan ai ba za su kai komai wai ko ina ba su kai shi inda yake to duk abin da ka gani a je shi inda yake wurin da yake ku shi ne na Allah ka yi ciniki daga Allah baka yi ciniki ba a daina an gani an shiga cikin wani hali kaza to duk in ga an gano mai zukatan musulmi gaba a sai su doshi ne abu ɗaya to kuma wannan abu da in sun doshe shi tun da shi ne abin wanda yake shi ma sai ya ɗauke musu abu amma an sun yi waje waje wannan ya tafi kaduna wannan ya tafi zuciyarsa ta tafi gabas wannan sai yamma wannan sai kudu wannan sai ta arewa wannan ya ce shugaba wani ne wannan ya ce a kaza wani ne wannan ya ce dan kasuwa wani ne wannan sun ce a ba ku fita wannan wani wani ba ku kamo ta shafa amma ku ce Allah ne kai Allah duk abin da ya faru daga gare ka yake kuma kana da tsari Allah amma a haffafa mana shikenan sai ya sauƙaƙa na'am to والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن
waɗannan abin da aka faɗa ɗinnan na baya ba zahira ba ce ita ba da kowa yake gani wannan ayat da muka karanta yanzu waɗannan abubuwa na ikon Allah ɗinnan ai ai zahira ce da kowa yake gani ko to ga wata zahirar nan wanda ita ma a bayyana take ga duk wanda yake zai iya gani zai ganta Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah shine ya halicci kowace dabba duk abin da yake ban kasa ke taka kasa ce ni ne na halicce shi kuma ina gaya muku da ruwa na halicce shi ruwa shi ne sirrin rayuwa gaba ɗaya wadda inda aka rasa shi sai an nemo shi Allah ce na halicce ku da ruwa ko dai da ruwa kai tsaye ko kuma da sinadarin ruwa dole da shi aka halicce sai Allah ya ce to wannan sinadarin shi ne sinadarin da aka yi ka shi ne sinadarin da aka yi jaki shi ne sinadarin da aka yi kayan ruwa shi ne sinadarin da duk dabbar da ta saba maka halitta to dai da shi aka yi to amma sai ga shi madda guda ɗaya ce shi ne an ce da ruwa to me yasa ka fito sai ya rarraba ga shi minhum manyan shi ala faɗa ne amma ga shi a cikin halittar da nai da ruwa wata da ciki take ja take tafiya haka na yi ta wa minhum man yamshi ala rijlaini wani kuma kai ne mai tafiya a kafa to tunda da abu ai aka yi kutun ba sai ku fito tafiya iri ɗaya ba ha to ne ta canja ku wanda ya yi ku ne wannan ya tafi da ciki wannan kuma ya tafi da kafa biyu wa minhum man yamshi ala arba akwai mai tafiya kuma a kafa hudu ga doki nan ga zaki din nan to akwai gizo gizo kuma ka gaba a shi nan shi kuma kafa kafa sanawa shi kuma ai ya fi hudun ko to to to to ai ba a faɗe shi a nan ba yana nan kenan ko ku a wannan samfin ne aka ɗauko na halittar dai aka ɗauko kala uku da mai tafiya ta ciki kamar tsutsotsi tsutsotsi kenan da mai tafiya da kafa biyu kamar kai kenan da mai tafiya kuma da kafa hudu ga sunan dabbobin ni'ima waɗannan dabbobi suna tafiya da kafa hudu to akwai mai tafiya da sama da arba'in ma su gizo-gizo da sauran waɗansu ƙwari da za a ga suna tafiya duk nan gefensu da nan gefensu duk gaba ɗaya tsawahuwa ne to wannan in ma dai saboda abin da zai faɗa a gaba dan ya ce ya haluku ma ya sha yana halitta abin da ya so wanda ya fi haka ba wanda tsawahuwan sun fi haka to kaga kaga ya shi jiran gudu ya faɗo kenan ya ya shigo ciki kenan ko ko a ce abin da ya sa Allah saboda Allah hikima gare shi abin da yake Allah ya gaya mana wani duk abin da ka sani madogarar tafiyarsa da waɗannan ne ko dai kafa ko ciki ko kafa biyu ko kafa hudu in ka ga mai kafa barkatai da yawa to wanda mai karfin sauran din nafila ne mu masu karfin hudun ne ne an hudun su ne waɗanda suke ake tafiya shi sa aka takaita maka nan sauran duka yan rakiya ne to haka ومنهم من يمشي على أربع التي يخلق الله ما يشاء الله ينا حلقة أبن يسوء يد حكا كو غزد حكا إن الله على كل شيء قدير الله دي من إيكو لي أبسا كو ما يسوء يكي كغا أبن دا كسني تسلى وما تأتك أبن دا بقسنا ماما لم يجيكو لي أكلا
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي يشاء إلى صراط مستقيم Allah ce hakika mun saukar da ayoyi mu bayyana ta masu bayyana abinda duk ya kamata su bayyana gashi kuna ji tun bana kiyaye kudura Allah yadda za a san Allah a baya an bayyana hukunci hukuncen da shi kuma Allah ya tsora da yake so a san su dan aikata wanda ka mun saukar da ayoyi masu bayyanawa wallahu ya hadi mai yasha duk da ayoyi nan da suke a fili da suke nuna kudura Allah ba kowa yake buɗe ido ya gansu ko kuma su masa amfani ba wallahu ya hadi mai yasha Allah shine yake shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici wani ne ya tambayi wani daga cikin magabata salaf to tunda Allah ne mai shiryar da wanda ya so to wanda ba bai shiru ba bai da zunubinsa ne zunubinsa tunda ba shirye da shi ba ne inda sai wanda ya soyi zaɓa yake kirewa to shi wanda ba a kiri wanda bishi ya ce a a nan na farko dai shiryar da yake nufi shirya ta taufiki amma shirya ta dilala wanda za a haukan maka abin da tunda kai dan adam an baka zaɓi ko ka yadda ko ka yadda to amma an saukan maka da abin da za ka ga yarda da rashin yarda shi ne shi an zana ilaikum ayatul mubayyana to wannan shiriya ce ta dilala ta shiryawa to shiriya kuma ta tofiki wanda za a yi maka da mudakatar a kan ka yi abin da shi ya fi tofiki kenan to wannan kuma ta Allah ce khasu khasatin billah ta Allah ce shi in ya ga dama a cikin kana walide sai ya sa ka kawo daidai ya zatar da kai kaga wannan shirya ta tawfiki ce to wannan shi yake shirya da wanda ya so ya zatar da shi da tawfiki to sai mutum ya sake cewa to shi tawfikin ma din shi ma din dai to ai an ga wasu tawfiki ke to su su su ya aka su wadannan ba a ba su tawfikin ba sai ce eh to ya gane ce to yanzu kai ita shiryar nan ta tawfiki na farko idan su waɗanda ba a ba su ba in tasu ce ba a ba su ba an zalunce su inda so yake yace Allah ya zalunci shi ne kuma nan ya dosa to sai ce idan tasu ce shiriya sai Allah ya hana su to ya zalunce su in kuma tasu ce to shi kenan sai ba wanda ya ga dama kayan ka ne nasa ne kamar yadda haka yanzu kai ai misali ne akan yanzu kai da ka mallaki wani abu naka ne to sai ake ji sai ka je ka ba wannan mutane wani abin ka zaɓi wani ka bashi baka ba wani ba sai ce na haƙin sa to shi kenan in ta sace ya ba wanda ya ga dama to sai ne kuma kaga babu to kuma sannan ma Allah a cikin ayoyi ya gane ya nuna cewa shi tawfiqin nan shi ma da yake ba wanda ya zo din wanda ya ɗaga kai ga matsayin ina so shi yake ba wanda yake ba na so to ba zai ba shi ba a ayoyi da yawa sun faɗa haka ba wallazi na ta dau za ta huda wanda duk ya zama cewa shirye tamu jahadu fina dan hajiyar na musu bulana wanda sai da ya rantsuwa ya ce wallah wanda ya ce shiryen mu yake so sai mun ƙara masa gudu sai mu dakatar da shi wanda kuma ya ce baya san mu baya san shiryen mu su ma sai mai nesa da shi ya za a bashi wannan shi kuma za a bashi ba saboda haka Allah ce wallahu ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allahumma ja'alna min
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين to mun faɗo kuma wata firka daban a baya can farkon a farkon ayoyin baya mun ji rijalun mazaje waɗanda suke tasbihi ga Allah mazaje waɗanda suke la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah to wannan bangare da yake sai kuma muka ji an biyo bayan da wallazina kafaru a amaluhum kasara bil diqiyatin kafirai kenan tsantsa su kuma waɗanda su kafirai ne tsantsa sai aka mana maganar su to a cikin jinsin mutane da ake da su kowane ma irin mutum an saura ɗaya ke nan ba idan dai ba mumini na Allah kan ta gariya ba sai kafiri na Allah wanda ya kafa cewa Allah kan ta gariya to daga shi sai na uku sai muna kafirci muna musulunci su ne munafukai to bayan su sai wa kuma ai babu to nan waɗancan biyun mun magana an magana su to yanzu na uku ake magana yace wa yaquluna munafikai suna cewa amanna billahi wa bir rasul haqiqa mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa a'ana kuma mun bi bayan imanin mun bi to wannan magana dalilin saukar ta shine wani bai hude ne da shi da ɗaya daga cikin wani ainihin munafiki wanda suna haka munafiki ba sai a ce masa sahabi ba haka a zahiri tunda ai yana tare da annabi yana sallah tare da annabi yana tafiya yaki ma tare da annabi to da haka yana yana cikin su to amma wata rana sai wani abu ya hada su da bayahuda rikici ya hada su kuma bayahuda ya fi shi gaskiya shi musulmin ya san haka sai aka ce to mu je a mana shari'a ina za mu sai bai wuce ce mu tafi wajen annabi kaga sun yana da gaskiya da yayi to a tafi wajen mai gaskiya a bangan kasa ya san gaskiya za a yi masa sai shi kuma munafiki ce a mu tafi wajen ka'abu ka'abu bin ashara shugaban su yahudawa a tafi wurin wajen suka ta musu a ƙarshe dai bai hudan sai ya rinjayi ainihin musulmi aka tafi wajen annabi sai annabi ya hukunci to bayan sun tafi sai mu ci munafiki sai su gaskiya fa ni ni wannan hukuncin ba ba ba to ah to mu sake tafiya mana sai suna tafiya sai ga Umar sai ce ya aka yi sai suka faɗa ya ce su to to hukuncin ko bai ba ya ce to ce to to ina da wani hukuncin ina da wani da ba a ne ba a ya fita ya ga zaro ta kuma fito ya ga da wannan zai ba hukuncin wallahi ya san nan ko to da haka dalili kenan ce akwai waɗanda suke cewa mun yi imani kuma mun bi amma sun ma yata walla fariqun minhu sannan sai ka ga sun juya baya wasu daga cikin su daga barin hukuncin da manzon Allah ya yi min ba da zalika bayan sun faɗi imani Allah ya ce ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'mine bane ba babu imani ga wanda ya karkacewa alƙiblar da annabi yake koya kake koya ka yi haka kabar nan imani ya tafi yaya to وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دعوا إلى الله ورسوله idan aka kira su da su tafi wajen Allah da manzansa ya ake tafiya wurin Allah tafiya wajen manzan Allah ko kuma tafiya wurin ƙur'anin Allah to in aka yi hukunci ka yarda da hukuncin ƙur'ani an kai ka mahakama ta Allah ya yi hukunci kuma ka yarda in ka yarda da hukuncin haka idan aka kai ga gaban manzon Allah haka lokacin da yana nan alaƙai da hayati a yanzu kuma a kai ka sunnan manzon Allah ta ma hukunci in baka yadda ba shi ma an kai ka gaban manzon Allah baka yadda ba to in aka kira su zuwa ga Allah ko manzansa idza fariqum minhum mu'ridun sai kaga wasu yanki daga cikin su suna bujirewa suna kin wannan abin da yasa aka ce yanki daga cikin su saboda munafukan kansu waɗannan su ne wanda wa irin wannan abin yake bayyana su a gane cewa ba dama san ƙarya suke yi amma wasu ƙarya suke to abin da zai tona ƙaryar ne bai zo ba shi ta ce fariqu wasu fariqu sun ba ba su fallasa ba su kuma wa iya kun lahum alhaqu ya وإن ku ilayhi muslimin يكن الحق يأتوا إليه مذعنين kaji ko amma idan munafikin shine da gaskiya idan aka yi rigima da munafikan ya zama sun san su ne da gaskiya in aka ce a tafi wajen manzan Allah ya tu ilaihi a gurguje da sauri suke tafiya wajen manzan Allah muzinina suna masu khazi'ina kaskantar da kai da cewa a ai nan ne wurin zuwa sun sallama sun san gaskiya su za ta bayyana kuma za a ba su gaskiyar su amma idan ba su ne da gaskiya ba fa to shi kenan zai zama mu'rizuna suna masu bijirewa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fa ba wai sai wancan lokacin ba har yanzu to duk wanda duk wanda ya zama cewa aka samu alƙali na gari mai hukunci musamman a mahkama ta addinin musulunci ya zama cewa za a masa hukunci da abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce an ce a je wannan kotu ya ce a sai dai a tafi to shi ma mu'uridi mu'uridi ne saboda ai za a kai shi mahakama da da zai masa hukunci da Allah da annabi yake ya ce a tafi ina Ya- ya tafi- a tafi can inda ba musulunci zai magana ba to wannan sai mutum ya kiyaye amma kaga shi ma mutum- musulmin idan shi ne da gaskiya in ya in ya in ya kun lahumul haqq idan mutanen da su sun san gaskiya ce kuma sun san al'alim mai gaskiya ne ba nan za su fi cewa mu aje ba amma yanzu in wajen za a je wajen al'alim da baya cin hanci kuma mai gaskiya ne to ko ba ma ya ba to ba zai so ba a so a je wajen sa ba an fi so a je wajen wanda ba a da gaskiya an sani kuma za a je a ji shi a tattauna da shi ku je gaban kotu kamar ba a yi magana da shi ba shi ma kuma ya wani kau da kai ya sha kunu har ma ya faɗi lauyan wancan ɗin kuma za a zo magana ne ba ba wani kuɗa daga baya zai karkata to to to wannan dai mutane su su bi a hankali duk hukuncin da aka saukar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki har yanzu shari'a musamman ga shi alqur'ani ana karanta to sai a kiyasta irin sa ka za ka ga da an karanta wani abu salanta sai kaga yayi dauki salo irin wancan to mutum ya kiyaye ya kiyaye wannan kakkada suna ana maganar munafukai ka fada ciki duhu kai kai baka sani kai kana ganin ba ba shi bane to hali shine yake sa mutum ya zama ba kira ba shi munafikin ba irin kila ka gare shi ba a irin kila ku daya me ya bambanta ka da munafiki hali da ɗabi'a da aiki tun kai aiki irin nasa ba so أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله mm, بل أولئك هم الظالمون Allah sai ya ce to me yake hana su karɓar hukuncin manzon Allah da karɓar hukuncin Allah to shine Allah ya faɗa ana ya ce shin abin da ya hana su a fi qulubihim maradun shi rashin lafiya ce gare su rashin lafiya kala biyu ce to ɗayar ake nufi anan ba ɗayar ba akwai rashin lafiya ta jiki in ta kama jiki sai ya zama ya ya raunana akwai ɗaya kuma ita ce rashin lafiya ta ma'ana ita ce rashin lafiyar zuci to wannan ita ake nufi shin suna da rashin lafiya ce ta shakka ko ta shirka su munafikan nan sun nuna cewa tare da annabi suke amma ƙarya ne zuciyarsu mara lafiya ce ta imani imanin su ya raunana babu shi ba amir tabu ko ko shakka suke yi ta addinin ma addinin ma gaskiya ba ta da shi ba gaba ɗaya ma am ya khafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu subhanallah ko ku tsoro suke yi ayyahifa Allahu alaihim wa rasuluhu Allah in an je zalunta su zai a cikin hukuncin ko ko a hankalce suna ganin as-sadiqul masaduq shine zai zalunce su manzon sa to wanne suke wanne ne dalilin da ya hana su ta hukunci su kai gaban annabi to ɗayan biyun nan dole a samu to sai Allah ce bal a jemin wannan ma ula'ika hum zalimuna wallahi sun san Allah ba zai zalunce su ba sun san manzon Allah ba zai zalunce su ba kuma sun san addinin nan haka yake kawai masu zalunta kansu ne kawai san rai ne ya shiga ransu to
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون to kaji ba abinda na faɗa ɗazu ya fito yanzu a nan ma cewa inna maka Allah sai ya bayyana mawkifi na muminin gaske muminin kuma lokacin manzan Allah ko bayan manzan Allah yace lalle inna maka na qawlan abinda ya cancanci faɗi na mumini idan zai faɗa idza du'u ila Allah wa rasuli idan aka kira shi aka nemo shi aka ce a tafi wurin hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah me abin da ake samun mumini yayi ai ya kunu mumine sai su ce samina wa tsana Allah ne ya hukuncin ko ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba haka yin yake mun ji mun bi to a lokacin annabi in ya faɗa mumini baya jin kowane irin ƙaiƙayi a zuciyarsa bi yake yi idan ya ce haka Allah ya ce shi in ma bai ce haka Allah ya ce ba in ya ce haka hukunci yake tunda Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hukunci ya yi hukunci ko da Qur'ani ko kuma bi ma arakan ba da abin da haka maka aka yi a cikin zuciyarka cewa haka yake in an duba Qur'ani ba za a gan shi ba to Allah ya ba annabi wannan mai shari'a shi ake ce masa mai shari'a ba annabi da ya samu wannan kowane annabi sai dai ya yi da littafin da ya zo shi kuma an ba shi hukunci da littafi na Allah kuma ya hukunci da abin da Allah ya haska masa me yasa saboda la yaqiqu anil hawa wahayin ko na qur'ani ko a tusa masa shi to mumini na gaske shine in ya ji fadin Allah ya ji fadin manzon Allah yayi magana ya san da yana nan ya qulu sami'na wa ta'a sami'tu wa ta'a idan kuma bayan manzon Allah ya yi wafati ne ya tafi gidan rahamar sa idan aka ce manzon Allah ya ce shi ma zai ce sami'tu wa ta'a a Allah ya ce haka zai ce to wannan shine mumini sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna masu waɗannan su ne marabauta to me ofazin wannan wanda ba wannan ba fa ko ina muminin ba bai rabauta ba to
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله wanda duk ya bi Allah ya bi manzansa ya bi Qur'ani ya bi sunna wa yakhsha Allah wa yattaqihi ya ji tsoron Allah yakhsha Allah wa yattaqihi kuma ya taka tsantsan ya shiga da wani abu da zai shiga tsakaninsa da sabawa Allah in sun haɗu guda biyu sai a raba musu fasara al-khashyatu tsoron Allah to kuma a taƙawa fa tsoron Allah to anan an haɗa su ya kashe Allah wa ya take abinda ake cewa khashiyatu shine wato taka ɗanɗan a yanda kai kuskure a cikin haƙƙin Allah tsoron Allah kuma shine tsoron kamun Allah akan in kai kuskura idan ka je wa Allah da kayi abin da ba kai ba to ka ji tsoron kamun ka shi sai yake cewa ba ku ji tsoro na wato ku sa abin da zai shiga tsakaninku da kamun na to khashiyatu kuma ta kadantsar ta yanda za ka yi din ya zama sanda kake aikin kar ka fada wa kuskure to wannan shi ne to kuma khawfufa eh shi ko shi ko me shi ma shi ba tsoro to shi ma yana da nasa shi khawfu ya kwaso a khashiyatu amma yana da nasa bangaren da kuma khashiyatu da kuma takawatu takawa din ba su da shi abinda ake kira khawfu kuma a san da kake jin wannan tsoron na taka tsantsan din kuma ya zama haiba da azama Allah ce ta saka shi ita kake tsoro haiba Allah da ta azama tana zuciya shi ne tsoron to kaga ga da khawfu da khashiyatu suna haɗuwa ke
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسطوا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل لا تقسموا to Allah ya ce a can baya dai da ya ce wanda dai yi wannan Allah ce fa ulaika humul faizuna waɗannan su ne masu rabauta wanda ya ji tsoron Allah ya kuma yi taka tsantsan a cikin aiki nasa na kai ya saba wa Allah ya ce ba mai rabauta sai wannan haka kake kana jin tsoron Allah kana jin tsoron dankin Allah ya kama ka to yi taka tsantsan yanda za ka bauta masa cikin bautarsa ka yi daidai ma ka ringa ganin anya an karɓa wannan shi ne aikin mai kashe wannan shi ne ya rabauta sai ya ce Allah ya ce wa asabu billahi munafikai suna rantsewa da wa suke rantsewa a kasamu suna rantsuwa da wa suke rantsuwa billahi da Allah da ba a rantsuwa da ma sai da shi ba a rantsuwa sai da Allah to in ka rantse da wani kowaye to shi kuma ne kai da wani rantsi ko da kansa tun da shi da kai shi ka rantse to ba shi ma dole da Allah zai rantse ba to shi kina rantse da Allah zai a kyala kowa ma Allah ne shi in ya tashi sai ya rantsa shi kuma da kansa shi shi yana rantsuwa da kansa ya rantsa da abin da ya ga dama ma ba shi din ba amma kai sai da shi za ka rantsa haka annabi ya gaya wanda zai rantsuwa ya rantsa da Allah kawai ko sifofinsa ko zatinsa ba a rantsuwa da wani Allah saboda shi ma in ya tashi da Allah zai rantsa Allah ya ce sun yi rantsuwa da Allah suka ce la'in amartahum wai munafikai ne suka fara ganin an gano lokaci ana ganin anya imanin su ingantacce ne kuwa su suke rantsewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an je wani yaki da suka loki suke ta bada uzurai na ƙarya to kuma yanzu da suke ga kamar an gano su sai suka rantsewa annabi suke cewa wallahi ya rasulullahi la in amartahu suna rantsuwa Allah yake cewa in ka umarce su suke cewa wai la yakhrujun idan yakin gaba ya zo in ka ce a fita ba mai sakaci sai sun fita muna kan suke rantsuwa da annabi cewa za su fita yaki in yace su fita Allah ce kul ga ya musu ya sayi da sadaki ya shugaban shugabanni ka ce la ta kusubu ku bar rantsuwa ba buka ba ma bukatuwa zuwa rantsuwa rantsuwa ku ba ta da wani amfani a wajen karatu in ka zo ka ce kul la ta kusubu ka san tsaya sannan ka ce da a kuma abuba saboda a daban suke da'atun ma'rufatun ai abinda kuke da'akku ga annabi sananniya ce to to to ai idan da'a da za ku yi wa annabi biyayyarsa ita ce a basani ba rantsuwa ba ta baki mu ga da'akku mu gani a fili biyayyarku ko kuma da'atukum da'atun ma'rufatu mubtada ne da labari da aka share wani daban a bayansa cewa ai biyayyar ku ai an san kowace iri ce rantsuwar ku ba zai kisa kuma a ce wai an fara sanin ba an gane irin biyayyar ku dan haka inna allaha khabirun bima ta'malu Allah mai bada labari da duk abin da kuke aikata kar ku ga cewa kun zo kun rantse annabi bai da kamar Allah in an ce masa an rantse da Allah ya yarda eh hakan yake amma ni kuma na san na san sirrin zan gaya ma an gane ku rantse masa ya yarda ku tafi ku yi wani abu mun kuma an gane masa yayi munafikai da suna da hankali ma ai ai da sai su gane sun je suna zance tsakanin su har sai cikin suke cewa to lola yu'adhibuna Allahu bima naqul to idan idan dai yana magana da Allah sai kuma ce Allah ya san gani me yasa Allah ba zai mana azaba da abin da muke faɗa ba yanzu to wannan ta kuma sai a gaya masa sai a gaya masa cewa sun ce wai lola yu'adhibuna Allahu bima naqul ka gada da hankali an sai su bar ma abin da duk za su yi na fili ma kuma kafircin za a yi sun doki kafircin kawai shi kenan a fili ba wai su koyi shi ba to قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول mm, فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم mm, وإن تطيعوه تهتدوا mm.
وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل أطيعوا الله ka ce musu kaga a baya an ce wa ati'u Allah wa ati'u rasula ko wa man yuti Allah wa rasula nan kuma ce kul ka gaya musu ati'u Allah wa ati'u rasula gaskiya waɗanda duk suke musu kasantuwar za su karɓi hukunci daga annabi su su musanci haka su ce kawai daga ƙur'ani za su karɓa to dan Allah inda dai shi ƙur'anin nan balarabe ne to su tsaya eh an ji cewa ƙur'ani shi ne tushe shi ne umda to su aje magana ba za su karɓa daga annabi ba ko za su karɓa to su ko su san me ƙur'ani yake faɗa sosai sannan su yi wata magana tun da balarabe ne to su karanci larabcin da kyau irin karantar da ba za a iya kaucewa daga kanta ba hakan take yanzu wannan ayar in aka ce aɗi'un laha wa aɗi'un rasula me ake nufi akwai bambanci da aɗi'un laha wa rasula da aɗi'un laha wa aɗi'un rasula akwai bambanci amma in an tashi bayyana a fasara sai a ce ku bi Allah ku bi manzon Allah ba yanda aka fasara sama ba haka amma to me yasa shi Allah ya saba da a can yace adiullah yace war rasula yace adiullah adiur rasula me yasa kai ka san dole da magana shi sai sai a tsaya a kalli larabci a koyi wato fi'ilin da ya maimaita yana nuna wannan biyayya ce za a yi masa sosai tasa wannan ma tasa a can kuma zai yi wa- waccan biyayya ita ce wannan idan misali zato ake cewa a- an an bi manzan Allah a cikin amma alkur'ani ake nufin abishi ba wai a cikin shi a karan kansa a sunna abinda bai zo a alkur'ani ba to in ka ce wannan kai fassara akan adi'un laha war rasula ko makamantan haka to wannan sai ka ce ma akali amma adi'un laha a sake maimaita filin kuma ku zo ku yi wata biyayya to to to to la wata biyayya ake so kai wa annabi wanda koda baka ji baka ji wacce ba ke an ga akwai wata aya akwai aya da Allah yake cewa a Allah yake magana يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول شوف سي أكا تيني وأولي الأمر كنت أنت أطيعوا أولي الأمر فأساك داود أطيعوا بقى أنا سبو دبيي الجزائر أولي الأمر تأجر دنت دب abin da suka karba daga Allah ko suka karba daga manzon Allah su ba biyayya mustaqilliya ta su ta kansu ba wanda za ka bi shi ba don Allah ba don manzan Allah ba babu amma sai aka ce adi'u kaga aka kawo fi'ili ku bi Allah sai aka sake dawo da fi'ili aka ce adi'u kuma ku tsaya ku bi shi ma manzan Allah sai aka ce wa ulil amr an gane to wannan harkar larabci ce ba wai dabo bane ko wani abu duk inda aka dawo da fi'ili to wannan mai zaman kansa ne wannan mai zaman kansa in ba haka ba ba za a sa fi'ili ba sai a ce adi'u Allah war rasul ko maka maka haka da haka khawarijawa da ba'alin mu'tazilawa da wanda suke kan ɗabi'o'insu da Allah su gane wannan me me me abin kyama da su cewa in an ce abin manzon Allah a cikin abin da ba ku gaishe alƙur'anin ba zai yi din ma da kuke maganar cewa ƙur'anin kaɗai za a bi ya zama shi ma annabin ai ƙur'anin kaɗai yake bi to amma amma duk kai abin da yake cikin ƙur'anin duk ka gane shi to wanda aka saukawar ƙur'anin da ya san shi sai ya zama akwai ɓangaren abubuwan da da yanzu duk wanda ya ce ƙur'ani kaɗai zai bi da ya bi shi daga manzon Allah sai ƙur'anin ba tun da ba daga wani ya karfe shi to sai ce shi zai bi to ka ce ya ɗauko maka tafsirin da annabi ya yi ƙur'ani gaba ɗaya inda da kai ka san annabin shi ya fi kowa sanin ƙur'ani to ina tafsirin da ya daga baƙara hannasi wanda in ka karɓi wannan da kake tuda maka ƙur'anin ya fassara kuma shi ya san shi to na riƙe wannan ne duk wani abin da aka ce in dai ba wanda yake wannan mata shi to bai fassara ƙur'ani gaba ɗaya ba wani bangaren an tambaye shi ya faɗa ayat ta ƙur'ani ce sahabbai suka ɗauke suka ba su gane ta ba su ma kansu da larabcin la shine shine shine shine yaran su wahayin yana sabo yake sauka gaban su amma ba su gane ne ba sai sun tambaye shi gaban shi shugaba mai shari'a to shi ko in ya musu wannan bayanin sai a ce wannan a sa wannan cikin shura ƙur'ani wannan bayanin to wannan bayanin kana da bukatar ka san shi yanda ma shi qur'anin yake an ji tafsirin qur'anin ne fassara qur'anin ne amma da aka karkai shi daga sunna zaka in baka karbi wannan ba ta yaya ba ina da yawa da abubuwa abin da yake faruwa inda za a fada cikin kuskure shine kawai abinda in an ce yanzu a sunna abu guda bakwai ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kaza guda kaza ne alwala ga yanda take ga yanda aka rika daga annabi yana yi sallah ga yanda annabi yake yi wannan duk a sunna take to amma a qur'ani ai ta zo ita ma sallar da kuma fasalin yanda ta zo a qur'ani to sai mutum yace zai takaita akan wannan yanda shi ya fahimta yanda ta zo a qur'ani ba zai ƙara ɗaya ba ba zai rage ba akan abin da shi mai ƙur'anin ya yi a aikace ko ku shi bai yi rayuwa ba ne ana saukar da ƙur'anin shi kenan ya rasu idan ana saukar da ƙur'anin cik kuma kafin ma a fara aiki da wani abin alƙur'ani sai annabi ya rasu to shi kenan sai ka faɗa haka amma idan dai har shi annabin ya yi aiki ya aikata wani abu ya yi motsi a wani wurin a wurin ya yi shiru ko a sallan ne ina ya yi shiru ina ya yi karatu duk waɗannan inda ya yi wani abu to ai ya kamata ka ce ina so in ji ya yi abin koyin ka ne ayoyin cike suke cewa ka bi shi ba ka bi shi to da aka ce ka bi shi sai aka ce amin za ka bi shi amin ba za ka bi shi ba ka bi shi kawai ake cewa alam itilaki to sai ka bi shi idan ya ce maka Allah ya ce sai ka bi shi in ya tabbata shi yake da haka duk ka bi kai biyayya ne abinda za ka ce dai kawai to ya zan yi tun ban yi ban yi zamani ga annabi ba in tabbatar da shi yake to duk me wannan magana za ka ce abin da ya wuce shekara biyar ko shekara bakwai ko shekara ashirin da mahaifinsa ya gaya masa in ba ta aba yana rike da wannan kuma zai aiki da shi to ba za ka yarda saboda amincewar da kai yanda labarin ya zo maka wata ba kai ya gaya wa amma ka amince ta inda labarin ya zo maka shi da za ka yi aiki da shi to ba za ka yarda akwai hanya akwai yanda lalle aka kira to wannan aikin na annabi ko magana ta annabi ba da ta zo wajenka in kai namiji ne tsaya kai aiki mana ka tabbatar da abin da yake hakan da abin da ba hakan ba idan ba kai ba wasu mazajen su yi an yi yanda ake iya gane wannan magana cir ta tafi hagga annabi an yi yanda ake gane wannan magana ta yanke mazaje sun yi aiki wannan shi ne to ala ayi halin wanda ya aiki da ƙur'ani kadai da wanda ya aiki da qur'ani da kuma sunna ta annabi to shi wannan ya hada biyu har qur'ani wannan ba ta yi shi ba zai da qur'anin ba sai da sunna a zai da qur'anin kuma zai yi da abin da aka kira to daga annabi ya hada biyu yanzu an je ranar lahira aka ce me yasa kai ba kai aiki da abin da ka ji daga annabi na ba da ya warware ga yanda abin yake ba ka ji ba me za ka ce shi ko aka kalli wancan ba za a ce me yasa ka ba qur'ani ai bai ba qur'ani ba shi bare a ce to haka idan ya ce na ji Allah ta ce in ma an ce masa ni to me yasa kai ga qur'ani kai amfani da sunna da Allah ai ka abu Allah abu manzanka a cikin me kace a ji shi ta kai cikin qur'ani kawai ai to ai tunda ba a faɗi cikin kaza ba kuma Allah ne ya bashi idlaƙin haka to Allah sai na fahimci in har abin da ya tabbata gare ni annabin naka ya ce in bi shi kake nufi to Allah ba zai ma komai ba kan ka samu hujja ko ka ji wannan shi ko wancan aka ce a ina ne aka ce maka ka bi Qur'ani kadai kakka bi manzon Allah a cikin abin da ya ce shi kuma ya shi kuma me hujjarsa amma a cikin Qur'ani zai gaya mana to wannan abubuwa ne na abin da ba ma a ture duk wani wanda yake ya ce ashhadu an la ilaha illallah ko ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ya yarda duk waɗannan abubuwan guda biyar idan wata fahimta da ta zo ta kuskure ta jashi wani wuri shine muke kira da Allah ya duba ya dawo kawai to wa in ta in tawallau Allah ya ce ku bi Allah kuma ku tsaya ku bi manzon Allah atiqul laha wa atiqur rasula fa in tawallau Allah anan shi ba da kowa yake magana ba da annabin sa yake waɗannan da suke zuwa su ma rantsaran tsaya ya annabin Allah ka ce su bar rantsuwar su biyayya su gare ka mun santa kuma za mu baka labarin abin da suke aikata kawai abin da za ka ce musu su bi ni su bi ka idan suka ƙi ya rasulallahi me abin yi Allah ya ce fa inna ma alaihi ma hummila in suka ƙi ba su cuce ka ba ya rasulallahi dan sun ƙi bin ka in in kakka damu ya annabin Allah fa inna ma alaihi ma hummila kadai cewa shi wannan ɗan saƙon nawa annabi Muhammadu abin da yake kansa shi yake kansa abin da kuma yake kan nan nasa ya isar to ya gama nasa shi ya sa in ka je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya je madina ya je shiga makka ya bude ta me ya faɗa yace ubangiji ka cika alƙawarin ka yi kaza ka yi kaza yana godiya ga Allah to kai kuma idan ka je madina ziyara sai ka ce ashadu annaka qad ballagta risala wa addaita al-amana wa nasahata al-umma wa jahadta billahi haqqa wallahi la shaida Allah la shaida annabinka lallai ya isar da sako yayi wa al'umma nasiha ya yi iya ƙoƙarinsa a cikin jihadi a cikin tafarkinsa har zuwa lokacin da ya taho gare ka to shi sa fa inna ma alaihi ma hummila in sun ki kai kana da abin da muka dora maka kuma kai wa alaihim ma hummiltu wa alaikum ma hummiltu ka ce abin da yake kanku shi yake kanku ku kuke cikin muskila ba annabi na ba ku ki abin da ya gaya muku ku zo ku gani ku ƙi ku zo ku gani shi yasa Allah fa yasa tashin ranar alkiyama da baje kolin azaba ta ranar alkiyama aka sa a yi ta kafin a shiga azaba ko ku gane ba ba ku san yanzu ana iya haka kawai duk kafiri in ya tashi bai ga komai ba ma kawai ya fada kawai sai ji shi zukun a cikin wuta to ai ba za a haka ba ba za a haka ba sai an yi baje kol in ya tashi sai ya ga rugum rugum da nau'in azaba can wuta tana ruri sai an yi baje kolin azaba tukunna kafin a kai cikin ta sai ya gani kiri kiri kafin kuma ya shiga ba ba ba bayyana zai a cikin ta ba da haka Allah ya ce wa alaikum ma huwa wa in tubi'u tahtadu Allahu akbar Allah da rahama su Allah da so yake abin ce ba an kun dawo kun bi duk da wannan lalata ta ku ku zo ku bi shi in kun bi shi tahtadu sai ku shirya amma ala rasul illa al balagul mubin kar ku ga kun kibin sa ku ce kun rage jama'a daga cikin musulmai to annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun rage ko ba ku imani ba abinda zan cika masa a cike yake ba za ku tauye shi da komai ba manzo na ba abin da yake kansa sai ainihin isar da sako kuma ya isar da sakon nasa aina na da cewa za mu ƙara ta suran nan wallahi to amma dai to amma alhamdulillah kuma kuma gaskiya ƙarshen surar yana da abubuwa za su ce mu kwana ko a ƙara ne